أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قراتون wannan littafi na ya kusa farida za mu dora daga inda muka kwana za mu tashi fasalun fil auradir ghairil lazimati fi dariqatil ahmadiyya fasali da zai yi magana a cikin wurduttuka wanda suke gairin lazimati ba lazimi ba ne fi ɗariƙatar ahmadiyya ta cikin ɗariƙar shehu tijjani akwai wurduddukan da mutum zai ci gaba da yi a rayuwarsa wanda kuma ba sa cikin wurdin ɗariƙar shehu tijjani zai gaya ma saboda shi shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya bi shehunnai da yawa da waliyai sun ba shi wurdudduka daban-daban amma ka san iya wurduddukan da ya bari na ɗariƙa ya bari amma duk sauran asirarai da ya karɓa a wajen bayin Allah to duka suna wurinsa kuma yana karanta su to irin waɗannan asraran a matsayinka na batijja ne to za ka karɓa karka karanta tunda ba ɗariƙa ba ce mai zaman kanta shi ne abin da yake so ya gaya maka kuma kafin mu shiga wannan fasalin kai tsaye abin da ya fi wa ɗan uwa sauki ya nemo littafin da ake kiransa a hazabun wa auradun wurdittika ne na shehu tijjani aka tattara a ciki kuma littafi ne wanda ko ina ana samun sa ko a kasuwannin ƙauye ne ma ina ganin littafin azabun wa auradun in ka je ka samu mai littafi ka ce azabun wa auradun wurdiddika ne da shehu tijjani yake radiyallahu ta'ala anhu aka tattara aka zuba su a cikin littafin sai dai abin da nake so kuma duk kara an karar da yan uwa su waɗannan wurdiddikan da suke cikin azabun wa auradun ko kuma wurdiddikan da zamu karanta a fasalin nan duka in kana son su to zaka je ka nemi izinin su ne ba wai kawai tunda ka ji an ce wurdi kaza yana da falala ba kawai ka ɗauka ka je ka yi a zaka je ka nemi izini ka samu shehin da ka yarda da shi yake da izinin kayayyakin shehu tijjani ka ce maka izini kawai abin da ya kuma ka sauki in ka sayo littafin azabun wa auradun din da ka sayo ka wuce ta zawiya ka samu shehin ka ka ce shehu na sayo azabun wa auradun a min izinin sa shikenan sai ce to na maka izinin kayayyakin da suke ciki gaba daya shikenan duk wurdin da ma kake kana da lokaci sai ka dauka karka karantawa amma ba wai haka kawai ne zaka je ka sayo littafi a kasuwa ka bude ka rika daukan wurdin dukan kana amfani da su ba ina fatar an fahimta wali sheki auradun siwa ma zakartuhu yalakkinu hal kawasa ahlul futuwati wali sheki auradun auradun akwai wurdiddika da yawa li sheki ga shehu ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu siwa ma zakartuhu banda waɗannan wanda an gaya maka na ɗarika yalakkinu ha kuma shehu tijani yana lakkana su yana bayar da su alkawasa ga keɓantattun mutane ahalul futuwati ma'abota kokari in ya kai mai himma ne mai kokari ne to sai ɗauki wasu wurin duka sai ya baka su ka je ka ci gaba da yi yace ka misal salatul gaibi fil ahmadiyyati wa yaqutatul haqa'iqin nabawiyyati zai fara baka misali ka misal salatul gaibi kamar salatul gaibi shi ban ka samu azabun wa awrad zaka same shi a ciki fil ahmadiyyati da ake a cikin dari ka shehu tijani wa yaqutatul haqa'iqi akwai kuma addu'a da ake kiranta ya kutatul haqa'iqi annabawi yace a dangana zuwa ga ma'aiki shi ma duka aje a nema wa minha du'a sayfi wal bahri wal musabbiati wa wazifatin nahari wa lailati wa minha yana daga cikin su du'a sayfi shine hizbu sayfi akwai addu'a nan da ake kiranta sayfi suna daga cikin wurin dukan shehu tijjani shi ba in ka je ka duba hazamu wa radin zaka samu wal bahari da kuma hizbul bahari su ba addu'o'i ne na shehu tijjani duka aje a tambayi shehu ne za su faɗe su da kuma yadda za a amfani da su wal musabbi'ati da kuma addu'o'in da ake kiransa al musabbi'atul ashru al musabbi'atul ashru wasu abubuwan abin da ake ce musu al musabbi'ati ma'ana bakwai bakwai ake karanta su shi yasa ake ce musu al musabbi'atul ashru ma'ana abubuwa guda goma wanda ake karanta su sau bakwai bakwai shine al-musabbi'atu abubuwan da ake karanta su kafa bakwai bakwai al-ashru wanda suke guda goma to su ma suna daga cikin wurduduka na Shehu Tijjani kuma kafin Shehu Tijjani ma waliyai da yawa sun yi amfani da su kuma suna daga cikin wurdudukan da suke da matukar falala duk wanda zuciyarsa ta kamu da son wani abu mara kyau ya kasa rabuwa da wannan abu in ya ɗauki almusabbi asul ashir yana yi he wannan san wannan abin sai ya fita a zuciyarsa kuma duk wanda zuciyarsa ta dame shi da hasada da kiyayya da abubuwa marasa kyau to in ya kama karanta al-musabbi'atul ashar zai fita kuma duk wanda ya shiga wani hali na rayuwa na, na damuwa na damuwa ya kasa fita yana tsammanin kamar sihiri aka masa ko tsafi aka masa ko mayu ne suka kama shi ko ma menene to in aka dauki al-musabbi'atul ashru ana karantawa za a rabu da wannan matsala ko jinni ne suka addabi mutum duk kwankwaman aljanu duk yadda aljanu ya kai ga kwankwamai in kana karanta al-musabbi'atul ashra sai ya rabu da kai shi ma in aka je aka duba za a samu eh in aka je aka duba za a samu lalle mutum ya tambayi shi kunne al-musabbi'atul ashru a karba shi ma alƙai wazifatun nahari wa lilati akwai wazifatun nahari wa lilati wazifa ta dare da rana ita ma duk aje a tambaya wa asma'u idrisiyatin khairu nafahatin wa fatihatil kitabi a'zamu faidati wa asma'u idrisiyatin akwai sunan da ake kiransu asma'ul idrisiya ma'ana wasu sunaye da ake danganta su zuwa ga annabi idris wasu sunayen Allah ne da Allah ya sanar da annabi idris to su ma ana yin su shi ma mutum zai iya zuwa tambayi shi hunne asma'ul idrisiya kuma idan mutum ya samu shi wani azabin wa auradun din zai gansu a ciki sai mutum ya nemi izini sannan kuma ya tambayi kaifiyoyin su da asraran su da yaya za a amfani da su wajen neman biyan bukata khairu nafhati fiyayyen kyauta ce da Allah ya bawa bayinsa addu'a guda ta annabi amma mu a kawo mana to wannan wata idiyar kyauta ne Allah ya bamu mu al'ummar annabi shine wa asma'u idrisiyatin da suna isma'ul idrisiya khairu nafhatin fiyayyar kyauta ne wa fatahatul kitabi sannan akwai fatahatul kitabi fatiha ce wacce ake karanta ta da niyyar ismullahi al'azam shi ma aje a tambayi shi hunne za su faɗi yadda ake yi a azamu faidatin ita ma wannan mafi girman faira ce wa min hadu al-mughni yana daga cikin su du'aul mughni akwai hizbul mughni wa hizbut tadarrui da kuma azkaran da ake kiransa hizbut tadarrui wasu addu'o'i ne to su ma duka akwai su a azabun auradun sannan kuma in aka tambaye shi hunne za su ba da izinin su za su ba da yadda za a yi kaifiyar su in kana neman kaza ga yadda za ka karanta su in kaza kake nema ga yadda za ka karanta su wa adiyatun da kuma addu'o'i a tat da suka zo daga shehu tijjani bu aidal farida ce wanda ake karanta su bayan sallar farilla dukan an duba littattafan za a samu kuma an tambaye shi hunde za su faɗi falalar su da kuma yadda ake sarrafa su wajen cimma abin da ake so a samu walil hibzi والتعفين صبحا وفير مساء أدئية أي بإخلاص وجهتي وللجبز sannan akwai addu'o'i da suka zo daga shehu tijjani saboda neman tsari wata hasini da kuma yi wa kai garkuwa subhan ana karanta su safiya wa filmasa da yamma adiyatu akwai addu'o'i ayun akwai ayoyi da ake karantawa bi ikhlasi wujhati da mafi ikhlasin fuskantar Allah ana yin sa da ikhlasi da fuskantar Allah da kyakkyawar niyya kuma za a samu abin da ake nufi wa min ha salatu rafa'i amali amilin wa an gairi haza ibhas bi sirkil azimati wa min ha yana daga cikin wurdudukan da aka samu daga shehu tijani salatu raf'ul a'mal akwai abin da ake kiransa salatu raf'ul a'mal shine salatu raf'ul a'mali amilin sallar salatin ɗaukaka aikin mai aiki wa an gaida haza kai akwai wasu addu'o'in ma ba wannan da aka gaya maka ba a bahas ka je kai bincike a wajen shehunnai bi sirkil azimati da kyakkyawar niyya ka je ka tambayi bayan Allah za su gaya maka su za mu tashi fasalin fi salatin alan nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan fasali ne da zai magana kan salatu annabi wa amma fada'ilu salati alan nabi fa'azamuha salatu rabbil baliyati wa amma fada'ilu salati amma falalar salati alan nabi ga annabi fa a'zamuha mafi girman falalar salatin annabi salatu rabbil bariyati shine salatin ubangiji duk wanda ya salati wa ma'aiki to shi ma Allah zai masa to duk wata falalar salati da za a gaya ma bata kai Allah ya maka salati ba wa tafarij hammin wal qada'u li hajatin wa taysiru arzakin wa asbabu rahmati wa tafarij hammin sannan ana samun yayewar bakin ciki ta hanyar karanta salatar annabi wal qada'u li hajatin sannan ana samun biyan bukata wanda ya yawaita salatin annabi bukatun su zai za su biya wa taysiru arzakin ana samun sauƙaƙa samun arziki ci da sha da hidima na iyali da komai sai Allah kawo ma cikin sauki wa asbabu rahmati kuma yana sabbaba wa mutum samun rahamar Allah albarkacin salati sai Allah ya sauƙaƙa wa mutum ya samu sababin samun rahama Allah ya masa rahama kuma dukkan ayyuka na ibada sai ya zama suna masa sauki wa tasbitu aqdami bi yawmil qiyamati wa taqsiru hurin wal qusuri bi jannati wa tasbitu aqdami salatin annabi yana tabbatar da digadigan mutum akan suraɗi saboda shi suraɗi yana da haɗari akwai zango zango akan suraɗi akwai zango na bin iyaye wanda in ka tsayar in ka zo sai an tsaye da kai an maka tambaya game da iyaye in mutum bai amsa ba bai cika hakkin iyayensa ba take zai faɗa in mutum ya tsallake ma zangon iyaye zai je ya samu zango na amana za a bincika rayuwar mutum yayaye da amanar da bayin Allah suka ɗora mar in an samu mutum mai cin amana ne aka tuhume shi da wata amana to wannan abin zai jefa shi cikin wutar jahannama saboda haka waɗannan zango zango da suke kan sara'i wanda duk wanda baka ci ba fadawa za ka yi to salatin annabi zai taimaka ma wajen hayewa saboda haka in ka yawaita salati a madadin an zo bangaren amana an samu matsala to salati sai ya ketarar da kai shine wa tasbitu aqdamin da tabbatar da digadigai biyomil kiyamata a ranar alkiyama wa taksiri hurin da yawaita matan aljanna wanda ke salati matan su za su yawa wal kusuri da yawan gidaje benaye bi jannati a aljanna salati yana yawaitawa wa tarjihu mizanin wa ru'yati maq'adin wa iskun wa ru'yatin binomin wa yakzati wa tarjihu mizanin yin salatin annabi yana sa mizanin mutum ya rinjaye wa ru'yati maq'adin kuma salatin annabi yana sa mutum ya rika ganin masaukinsa na aljanna wa itkun sannan salatin annabi yana yanta mutum daga shiga wuta ko da an rubuta a rayuwar duniya mutum karshen sa wuta zai shiga in yi wata salatin annabi salatin annabi sai ya dawo da shi daga masu shiga wuta ya dawo da shi masu shiga aljanna wa ru'yatun kuma salatin annabi yana sa mutum ya rika ganin annabi binaumi a barci wa yakzatin kai har da farke in himmar mutum da tsarkinsa ya kai har a farke mutum zai iya ganin sa in yawaita salatin annabi wa nurin bi qabrin wa saradi wa mahsharin wa nasrun alal a'da'i min ghairi usbati wa nurun sannan salatin annabi yana sa mutum ya samu haske bi kabarin a kabarin sa kabari yana da tsananin duhu amma mai salatin annabi salati zai zama masa fitila wa siradi sannan salatin annabi zai zama mutum haske a kan siradi saboda ka munafikai in aka hau kan siraɗi sai su rika cewa mutanen kirki kilar wannan suke suke cewa wannan naqta bismin nurikum ku dan saurare mu ku jira mu rika ganin hasken ku sai musulmi su ce masa kilar ju'u wara'akum faltamisu nura ku koma duniya ku je ku nemo haske saboda haka kafirai da munafikai su siraɗi zai zama musu mai duhu ne saboda ba su yi aikin da za su ga haske ba idan suka ga mutanen kirki suna zuwa da fitilla suna wucewa ke su rika cewa ku rika jira mu mu ma mu rika ganin hasken ku muna tafiya sai mu ne ce musu ku koma duniya ku je ku nemo haske mu ma hasken nan da kuke gani a duniya muka nemo to wanda yake sa samu haske mai yawa a kabari da siradi to ya yawaita salati wa mahashari sannan salatin annabi yana sa mutum ya samu haske a taron alkiyama wa nasrun alal adai sannan salatin annabi yana sa mutum ya samu nasara akan makiyansa min gairi usbati ba tare da tarin jama'a ba ma'ana ko da baka da tarin jama'a ka zauna kai kabilunku ba su da yawa ko magoya bayan ka ba su da yawa to salatin annabi zai sa ka samu nasara akan makiyanka ko da baka da wanda suka tsaya suka daure maka gindi a zahiri tujizu ala siradi asra alam hatin wa dibin li majalisin ijabatu da'awati tujizu ala siradi salatin annabi yana sa mutum ya ketara siradi asra alam hatin mafi gaggawar kifta ido wa dibin salatin annabi yana sawa limajalisin gurin zama ya rika kanshi ijabatu da'awati kuma yana sa a rika samun biyan bukata wanda yake addu'o'i in ya yawaita salatin annabi to wannan salatin sai rika sawa a rika yawan karban addu'arsa wa tanwiri qalbin wan najati min ar-rada wa naili shafa'atin wa mahwa khadi'ati wa tanwiri qalbin hakan nan salata annabi yana sa mutum ya samu hasken zuciya wan najatu sannan yana sa mutum ya samu tsira minan rada daga halaka wa nailu shafa'ati salatin yana sa mutum ya samu ceton ma'aiki wa mahau khadi'ati da kuma share kurakuransa hayatul qulubi wal huda was sa'adati wa minha mahabbatin li khairil bariyati hayatul qulubi salatin annabi yana sa mutum ya samu rayuwa ta zuciya zuciyarsa za ta rayu wal huda kuma tana sa mutum ya samu shiriya was sa'adati tana sa mutum ya samu arziki na duniya da lahira wa minha yana daga cikin fallar salatar annabi mahabbatun samun soyayya li khairil bariyati ga fiyayyen talikai mutum zai samu soyayya a wajen annabi kuma annabi zai so shi tunda yana masa salati wa takfi an shaykil murabbi bi himmatin wa jarrifa fi tajrib ilmul haqiqati wa takfi shi salatin annabi yana isarwa mutum an shaykil murabbi daga samun shehi mai tarbiya bi himmatin da himma irin ta salati ma'ana lokacin da mutum ya rasa shehin da zai tarbiyyantar da shi zuwa ga Allah ka rasa wanda za ka yi koyi da shi ya zama jagoranka ya ja ka cikin Allah to sai ka dage da salatin annabi salatin annabin da za ka dage salatin shi ne zai maka zai maka tarbiyya haka kawai duk wani shirgin da bai kamata ba a zuciyarka ma sai ka ji baka bukatar wannan shirgin abubuwan da suka kamata kawai kai a ranka kawai za ka ji sai ya zama kana rayuwarka cikin aminci duk wani shirgi da duk wani hayaniya sai a gaba ka shiga to wannan salatin shi zai rika control ɗinka ta yadda kai ma baka sani ba kuma yanzu mutum ya kula cewa ya kamata mutane su dage da salati yanzu saboda da yawa daga cikin masu bawa mutane tarbiyya idan ka kalle su su ma suna buƙatar a basu tarbiyyar to kaga ai faki da shi ila yujiduhu haka masu magana suke cewa wai wanda ba shi da abu baya bayarwa mutumin da bai shiri ba to ta yaya zai shirye da kai saboda haka ya kamata mutum yanzu ya dage da salatin ko ka samu shehin ma murabbu ka dage da salati akan Allah ya saka akan hanya wajen rib yace ka jarraba wannan abin ka fitta jaribi a cikin jarrabawa ne fa ilmul hakika ce ake samun ilimi na hakika duk abin da kaga an same shi na ilimi na hakika na gaskiya to jarrabawa akai saboda kai ma ka jarraba walaysat wasilatun bi an fa'alil wara bi zal waqti minha fa zafaran bi zaqirati walaisat wasiratun babu wani tsarin da zaka kama ya kai ka gurin Allah bi amfa'a wanda ya fi amfanarwa lirwara ga talikai bizal wakati a wannan lokacin da muke ciki min haka masallatin annabi fasfaran ka rabauta bi zakirati da wannan lafiyayya wannan ajiya mai girma sai ka rabauta da samun wannan babbar ajiya shine salatin annabi والله تعالى أعلم